بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis daren 24 ga watan jimadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 26 ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shi ne kasa na 459 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala daken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jinmu da sauraronmu ne daga nan cibiyarmu ta ilimi wato darul hadithu salafiya wadda ke number 4 madarka cirowar gaskiya le zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da albani gina don ci manufofinsa da fatan allah da nufi allah ka taimake mu in ba manta ba muna babu jawazin jama'a tafin nafila wasu salati al-hasir al-khumra babin da yake tattauna halascin yin sallar nafila a jam'i lokuta bayan lokuta haka wasu lokutan da kuma halascin yin sallah akan tabarma da duma da kafet mun kwana ne akan hadisin da makanta hadisin Anas dan Malik Allah ƙara masa yarda wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai wa mamansa ko kuma gogonsa a innarsa ziyara kuma zan Allah ya masa sallah bayan sun gama sallah annabi musu addu'a ya roƙa masa alkhairan duniya da kiyama sannan maman Anas ta ce to kuma tana neman wata addu'a ta musamman ga ɗanta Anas da Allah manzo Allah mai wata addu'a ta musamman annabi mai addu'a cewa Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita yayansa kuma ya sa masa albarka cikin wannan dukiya da yaya din domin gama karatun hadisin muka ce in Allah kai mako karatu na gaba akwai fawa'id da ke cikin hadisin zamu karanta sannan kuma da tabbatar da cewa addu'o'in da manzon Allah yau ma Anas duka sun tabbata ba ko ɗaya da ragwacin wanda Anas bai gan shi ba kuma wannan yana daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda da yawa 'yan bida sukan so soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don muka ce sukan so soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jingina manzan Allah abinda bai tabbata ba mummunan magana ce kamar da za mu zo mu ji hadisin gaba insha Allah ta'ala ina fatan fahimta sai na rasulullah sallallahu alaihi yana yawan shiga gidansa Anas dan Malik wani lokacin ma kamar da wakanta a Bukhari zaka samu har ma manzan Allah kan bacci a gidansu wani lokacin ma har ma suka ce sukan tatsin manzo Allah ya fitsari inda jibin shi zuba sukan tatse su gyara ko kuma inda ta je kai tsinci gashin su aje saboda fa'ida nan ka ba ina fatan fahimta a makiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin yan shi'a zindikai da cikin jahilan yan bokon addini da sauran ire-iren su sukan dauki irin waɗannan ballantana mustashriquna yahuda da suka shigo addini da madama dan su mai banna suna daukan wannan hadisi suna batanci ga manzon Allah sallallahu kuma da kokarin mene rugaza kima Imam Bukhari gaba daya ina fatan fahimta mun sha mai da mutane a karatun Bukhari muke cewa wannan hadisi da ire-irensa cewa manzan Allah na shiga gidansa Anas har su ba shi abinci ya ci ina fatan wani lokacin haye bacci a gidan wannan kwata-kwata baya nuna wani batanci ga mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai inda ma mutumin shine ke da mene batacce zuciya kawai ina fatan fahimta a wancan lokacin abin makaranta shine cewa shi dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa san mai tsarki ne ba zai yi a ce wanda ke abin da malamin garin ko kuma dattijo a garin ku ya irin wannan abin da kake jin gina manzan Allah ba a ce je gidan wata mata ba mu masa ba ya kwanta a jikinta Allah kyauta magana ba mata daɗin kaitowa sai dai dan karatu ya kama ne dan a waye da kan mutane kawai cewa suna zuwa suna manzan Allah na zuwa wannan wani ma mutumin kirki an goko ya fi karfin ballantana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka ya tabbata manzan Allah kai gidan su ummu sulaim da imu abin nan gatan da suna binta malhan ummu haram binta malhan annabi na shiga gidanta haye bacci wa lokacin aka ce tana tsefe mai gashi tana gyara mai gashi ita ummu malhan din to koda kai da kikin duniya ne na karshe ya kamata sai ganci to akwai dalilin da yasa manzon Allah yake wannan in dai hadisi ya tabbata kenan sai gana akwai dalili amma in ji ka kai ne sai ka bashi wata fassara amma in ma ba dan haka ba malamai sun faɗa cewa a wannan mata tana da alaƙa da manzan Allah sallama ta rada'a shayi mana shayarwa da maman manzan Allah bai kamata mutane sun manta cewa amina mahaifiyar manzan Allah ai ina ce yar madina ce ina fata ƙabilar banu najar ce da haka ko manzan Allah sun da ya hijira zuwa garin madina ina sauka ƙabilar banu najar dangi maman shi ya sauka a wajensu sai da aka magina masallaci sai da ya dawo cikin gari can wajen ƙuba ina fatan fahimta to ita mama manzo Allah ya garince ita wannan mata sun yi shaye sun sha nono daya da wane da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kaida ta musunci idan wance da wane suka sha nono daya to dangantakar suka manta jini ce gaba daya Allah sa kun fahimta sai kai ka sha nono da wata mata da ba baban ku ba maman ku ba to wannan matar ta zama ka ko kanwaka in ka riga ta sha ta zama kanwaka in ta riga ta zama yakka ina fatan fahimta don haka yanzu yan uwanta zaka aure ta ko kanwata babu aure tsakanin ku da ita ta zama muharrama gare ka ita ta rukan kanka ko wanka babu ta zama ka zama mata muharramai Allah sa kun fahimta to wannan mata da suka sha nono da uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu haram din ina fatan da ka tawaye ga ta zama kenan ta zama inna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka dan mutum ya je gidan innarsa ya kwanta ko ya kwana ko ta gyara wannan a musulunci ba abu ne mai tada kura ba gaba da jama'a Allah sa kun fahimta don haka dan mazala wannan ba wani tada kura ne aka haka gidan ya koshe je innarsa ya je ina fatan fahimta kuma in banda shirme in da gane hauka su wayannan masu soke burutsin nan gidan da manzala aka ce kamar da baka ce babu manzara qauman faqala indahum babin da yake bayanin mutumin da ya kai wa mutane ziyara kuma ya ɗaya kalula a gidan ma bukhari ya kawo wani hadisin a wannan babi din to da ce man zara kauman in ya je manzan Allah ziyara ita kadai ke su kulle kofa da ita da manzan Allah ko ko a gaban ƴaƴanta da masu hidima da mijinta da ummu sulaim tsakani da Allah har yanzu a fasikanci har yanzu ba kai lokacin da ake wannan fasikancin ba Allah kyauta magana ba ta ma da daɗi fa jama'a kun binci abun kaga ziyara manzo Allah ba halwa yake da ummu haram ba a a lokacin akwai Anas akwai wani akwai Anas akwai ummu Sulaim akwai mijinta akwai sauran mutanen gida manzara kauman dan kaum ba mutum da yake nufi ba Allah sana fata kun fahimci wannan abin don haka babu wata shubha a cikin wannan hadisi sai dai in zuciya mutum da da banna sannan kuma hadisin duk abin da ke dauke da sun bar da banna ba a kalla ba yana ɗauke da mu'ujiza ta manzan Allah da dala'il na manzan Allah cewa annabi Muhammadu gaskiya ne kun fahimta ta yaya yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin wani abu zai faru bayan bashi da rai kuma abin ya faru exactly yadda ya ba labari cewa za su je yaƙi za a yi kaza za su hau teku wani lokacin ma wani bai taɓa ganin teku ba cikin larabawa kuma suka je yakin suka ci nasara in haram ta je na farko din kuma ta dawo ta rasu ita ma yadda manzon Allah ba da abin abar keke da keke to in kun yadda da wannan mu'jiza ta manzon Allah hadisi da ya kawo ya za ku yadda da wannan bangaren ku ke wannan bangaren ku ba yahudawa bane afa tu'minu bi ba'd al-kitabi wa takfuru bi ba'd kuma jazaa'u man yaf'al dhalika minkum ila khizyun ina fatan fahimta so ku lura hadisi ɗaya ne yazo da wannan bangaren hadisi na bayanin wata mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin zai faru kuma yadda a lokacin bai faru ba sai ma zamanin Muawiya dan bai faru a zamanin Abubakar ba bai zabar zamanin Umar ba bai faru zamanin Usman da Ali ba sai lokacin zamanin Muawiya sannan abin ya faru ka duba tsawon shekarun da aka samu wanda wannan yana ƙara musulmi ƙarfi cewa manzon Allah gaskiya ne kuma gaskiya zo da ita to za su yi da wannan bangaren na hadisin to ɗaya bangaren me yasa ba za a da shi ba sai da in yahudanci ne a cikin zukatan mutane zuciyar mutum ina fata kun fahimci wani abu don haka wannan hadisi ba masoka ba ne ba wani ba iyaka ma abin da kina cewa manzan Allah yana da kula da dangantakarsa kamar da almamu nasiruddin albani ya kawo cin sisa cewa annabi na cewa jama'a kowa ya san dangantakarsa don haka ya fi kusa da sa ka sadar da zumuncinka hadisi ne tabbatacce ga manzan Allah shine ka san suwaye danginka wanda mu yanzu mun rauni akan wannan matsala din cikin muna akwai wani bai san dangin maman shi ba bai san dangin baban shi ba shi dai ana aka haife shi nan kuma ya girma saboda zumuncin ya karanci to amma a sunna ya tabbata annabi ya kwada cewa mutane su ringa san dangantakar su kasancewa kana da alaka da kabawa mutanen argungu misali ran da Allah ya saka ta zuwa gaba su gona abai kai ka sai ka zace kai dan su ne gashi ka zo gari kaza da kaza kaza ko ba ka manzo Allah ya je Madina ba da ya je Madina sai ce ina garin Banu Najjar aka ce ga can wajen Qubai ce to can zai sauka suka sauka ran da zai shiga garin Madina ya ce a kira su to jama'a yanzu na tashi zan tashi garku zan koma gida na cikin gari ina fatan fahimta me suka yi fa za'u muqallidis kowa sai zo ya zara takobi ya ce mu ji markaka zini ya motsa zumunci ya tashi kenan ina fatan fahimta dan in wani ma na tunan ya faɗo masa ce su gane cewa wannan faɗan dangi ne shi ma a garin Madina duk da ba na aka haife shi ba fa nabi ya kwalita mu san dangantaka mu to hadisin abin da kina shine ma yana nuna mana quality da kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah na san dangantaka shi ne da kuma sadar da zumunci shi da ya zo garin Madina jama'a na fata kun fahimci wani abu eh sannan kuma da kyakkyawar mu'amala don wani hadisin kuma ya ce an kashe masu wani babba a gidan da haka manzo Allah ke so ringa lallashin sa a lokacin yakan je gidan akai akai kuma ce nake tsakanin da Allah ko kai ne mijin ummu haram ko kai ne mijin ummu sin ko ubanta ba za ka so manzo Allah zo gidanka ba ina fatan fanci wannan abun wai ba zai so ce manzo Allah zo gidan shi yana yana bacci ba kun fanci wannan abun ko to Allah ya sa mace amma kuma suka bukhari ya rawaito wannan hadisi din abinda gane cewa wata mu'amara ce yahudiyya shi ne bukhari kaɗai roto hadisin da kuma suka damu bukhari ai ba bukhari kaɗai roto hadisin ba bukhari roto ana sayar wannan muslim ya roto abu da daga sanin malamai rututu da suka roto amma me yasa kullun shutin din harbin kan bukhari saboda bukhari ya masa ta'adi duk wata shegantaka da za su yi to har ga rusa masa ya tara sunan manzala ingantacciya kuma Allah ya sa littafin ansuwa shine kullun suke buri sai sun ga sun zubar da kima littafin a hannun a idan sauran musulmin duniya kuma alhamdulillah rabbil alamin jama'a yanzu kullun wannan hadisi sai ƙara daraja yake ma'ana bukhari kullun ƙara samu daraja wajen musulmi yake Allah samu dace gaba mun ga mukatun wannan hadisi za mu zo magana cewa addu'a da manzo Allah mai kamfanin amma zan fara da fawaid da ke cikin wannan hadisi din a nan malam al'adam ke cewa fa'ida ta farko shine bayanin jawazin jama'a tafi nafila bayanin halassin jami'a nafila kamar ya jami'in halassin jami'a nafila yanzu kawai sai mu zo bayan ikshadin sai mu haɗa jami'i a ba haka ake nufi ba in kuka haka kun kawo bida sabo ba su irin wannan abun ba amma a wata sura ta daban kamar yadda tabbata manzan Allah yana zaune sai wani zai sallah annabi ga zai sallah sai kadai annabi ya cewa zai tashi mai nafila sai wani ya tashi cikin sabai ko baka ne ko na manta a cikin su sai ya tashi sallah da wannan mutumi din suka yi jami'i shi wannan na farilla wannan na fula ina fatan fahimta to kaga wannan lafula an yi jami'i din amma mene surar nafila wancan nake nafila wannan ke farilla ko mun ci abun kamar yadda annabi zai gina itban bin malik da ya zo wannan gidan duk ya nafila da su haka sannan a gida ma manzon Allah sabai sun gaban shi kamar Anas bin Yar gaban shi sallah lokacin da Abu Sa'id bin Baramanta ba aka yi nafila in ta kama haka amma ku tsara ku ce za ku ringa nafila a masallaci ta sallah za ku yi sunan rawatib za ku yi su a nafila to kun zama yan bid'a dole hadisan a gudanar da su a yadda suka zo daga salaf a fahimce su a yadda suke shin manzon Allah da sauran sahabbai sun ringa nafila ta rawatib ba su yi ba to kai ma kakkai kaka kawo mana umumat ka ce ai Allah yana son jam'i ana son kaza a wanda ya kawo ana son jam'i ne shine ko bai yi ba sahabbai ba su yi ba da haka wajibi ne ka lazzuka tsaya inda shari'a ta tsaya amma kun je ziyara wani gida kai ne malaminsu ko kai ka ce to ku tashi muku nafila muku sallah anan wajen ya tashi ai nafila kamar yadda manzo Allah ya wannan babu laifi insha Allah ta'ala na biyu malai ce mashrutu du'a lil khadim fa'ida mu samu shine shar'ancin addu'a ga mai hidima wato abinda Bahaushe yake ce boyi boyi kenan ko a abin nan servant kenan yaron mutum da yake maka hidima a gida mai wa direba ne naka mai wa yana kula ma da fulawa ko cefa ne yake yo maka a gida ko kuma yana ka wasu aiki aikace aikace haka to wannan ya nuna cewa ka ringa masa addu'a mukafatan ala ihsani saboda kyautatawa akan shi mata kyautatawar faqad akhraj al imam ahmad wa abu dawud wa nasabi isnadin sahih an ibn umara qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam ahmad abu dawud da nasabi sun fitar da isnad hadisi da isnadi ingantacce daga abla da umar yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ada billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi taimako tsari da Allah yace a'udhu billahi min kaza ko minka ko kaza Allah ce ta ku bashi tsari din wannan abu ne mu tsari ku bashi tsarin akai wa man sa'alakum billah duk wanda ya roke ku dan Allah wani bani in kana da hali lalle ka bashi fa'duhu annabi ce ka bashi wa man istajara billahi duk wanda ya mafaka da Allah fa ajiru ku bashi mafaka din wa man ata ilaykum ma'rufan duk wanda ya zo muku don kyakkyawa fakafi'u to ku sakanka masa fa in lam tajidu idan ba ku samu ba za ku sakanka mashi ba fad'u lahu ku masa addu'a hatta tarau hatta ta'lamu annakum an qad kafa'atumuhu har sai kun ga cewa kun sakanka mai da wannan akekken al'amuran da yi to wannan general abun nan ne malisha cewa annabi ce in ka zo mai da kyakkyawan aiki to yana da kyau kai ma ka sakanka in yi maka abin kirki ka sakanka mai da abin da ya kamata har sai ka ka gamsar da cewa to eh shi ka gamsar da cewa ya san cewa ka sa kanka mai ka biya shi abin da ya maka na kyautatawa ina fata an fahimta to mun kalli kissa ana zamu ga cewa ana su kyauta yake majani yake wannan hidima din to ko direbobi da muke dauka haya da yaran gida muke dauka servicemen za su ga shirin irin wannan abin ko ko muka ba su kudin su na wata wata mun biya su kenan hmm ko ta ni gani yan uwa malam jibo an biya shi kenan aka bashi wata koko za a ƙara mai da addu'a abdullahi eh to mai dalili kada kana nuke ya malar jami'in dama maka sa ajin magana ka ba a ji shi kenan min babin ihsan za ka ƙara da addu'a tun da watakila abin da kake bin shi bai kai ba ina fatan fahimta ko da ma ya kai kyautatawa ne ɗin shi ma dai kaga ka ƙara mai akan kyauta ne ka bashi kuɗi kuma addu'a ta alkhairi ina fata kun fahimci wannan abun Allah sa mu dace mun taba dogon shari a cikin sahih bukhari akan wannan hadisi din da irin wannan ma'ana cewa yana ga cikin quality na shugabanni shine ta ɗebi nufusu atba shine dadada zukatan mabiyan su ina fatan fahimta kana aiki da mutane to kar su dauka kai zama cu wato ba su da aminci da kai ya zama akwai aminci da kai da kuma kyakkyawan fata tsakaninka da su to sai su yi maka aiki tsakaninsu da Allah amma in tsoronka suke ji ko kuma ba suke kwaɗai to ba su yi maki tsakaninka da Allah ba radda suka samu abin da ya fi naka ko za su samu ci in da ya fi naka za su yi wannan abu da kan aka ba su dubu ɗari biyar su samu kafa za su iya sawa ina fatan fahimta amma yana maka dirabin matar shi ta haihu ka ɗauko rago ka bashi ka jefe shi da buhun shinkafa ga dubu hamsin kuma ya je ce fa ne sai kuma gobe zai ce ga guba ya baka ga guba zai bashi 500 ko zai bashi miliyan 1 ya sa maka zai sa eh kaga ba zai sa ba ko baka ba to amma watan shi hudu da darabi baka biya shi albashin shi ba ina fatan fahimta sannan ya shigo yashi ta mai yashi ta mai wul kai maka wuta mai wulakanci ya ka kara ka ce mai sufi idan baka yi ka aje min aiki na to kaga ba wani kyakkyawan mu'amala komai zai iya faruwa yawana fatan fahimta da haka a cikin shiriyar manzan Allah ko dukkanin alkhairai lagar kana kun fi rasulillahi uswatun hasana da haka mu iya mu'amala da waɗanda suke ƙasa da mu ta yi kyautata masu da fatan alkhairi na fatan fahimta Allah ji kamala albani yana da wannan kyakkyawa ɗabi'a din duk wanda ya ma'amalance shi to lalelan zai zai gaba abun mamaki a ciki watar na biyo can wajen wani yamur can yana faci wajen gada can wajen kubannin da ake sabuwar gada in can wannan nan na faci haka yace ya taba malam faci da aka tashi da aka labe kudi aka bashi dubu goma yace aikin shi 500 ne goma aka ce rike wannan ina fata fahimta shi yana ganin wai shi aka mutuwa ma yanzu ina fata ku fahimta da yawa ko wanda su yanzu ba su da alaka da makarantar na amma suna ganin kamar su aka asara wani ɗan ɗariƙa ne ce shi inda fa samun jari balan ne ɗauki kuɗi zai sai katako ce ga shi jirƙe wannan kuɗin mun tashi bukata ya mashi katako a kai ya ta juyawa to kaga duk kyawun mu'amaloli da yake malaman hadisi suke kula da shi mu ana bukatar mu zama masu kyawun mu'amala tsakaninmu da mutane Allah samu dace na gama da yace jawazu tasgir ala ma'ana talaqquf la tahqir wannan kanta da mu ma'ana ta tasgiri wajen suna kace dan yaran nan ko dan bawan Allah a larabci mun hausa ba mu cika galiban muka faɗa isgilanci ne ina fatan fahimta amma larabci suna da wani format da ake je shi mene tasgir tura suna ce da shi mene kuma yake niske da shi abin nan wannan superlative nan da ake shi da cooperative da wayan da wayan nan me sunan topic din ma turanci duk kun manta kuma to akwai irin wannan aka ce young younger youngest misali ko ba haka ba to akwai kankan karami babba abin nan to a larabci akwai a ce fulanin fulainu ko kuma abinda a ce mai kenan waladun sai a ce mene ibnu bonayyun ina fata kun fahimta to ya halasta hakan ba maganar tasgilanci ba ne da kaskantar da mutum na gama da ce da kacin fadar a samu shine ba da guziri ga wanda ya zirce ka ka gaiciwa da shi ce tuhu fatu za'iri ma hadara bigar takallufin ka gaisuwa ne zo gidanka ya ci abinci ko zai maka wani abaka to yana da kyau ka dan tattalin abu za kuma ka bashi in ya zo din jama'an banci wani abun ko to kuma malin ke cewa daga ciki dai mashru'atul istibabi du'a'i an takwas kenan mashru'iyatu istibabi du'a'i bi khairi dunya wal akhirah halascin yin addu'a ko musabancin yin addu'a da alkhairin duniya da kiyama li'anna kullu zalika biyadillah domin dukkan alkhairin duniya da kiyama suna hannun Allah ne wa qarragaba Allahu ta'ala fi zalika kuma Allah ya kwadaita akan ayi wannan addu'a din inda yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar cikin mutane akwai wanda sun je aikin haji suna addu'a cewa rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasana a lahira ma ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nar Allah ka tsire mu da azaba wuta sai Allah ce ula'ika lahum nasibu mimma kasabu wayannan suna da rabon abin suka aikatawa suka aikata wallahu sari'ul hisab Allah mai sauri mai gaggawan sakamako ne kun fahimta to wannan addu'a ta ga cewa tana ishara akan cewa mene Allah yayi ba masu wannan addu'a da suke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ran kiyama mene ka tsare mu daga wuta da haka ba laifi ne ka roki Allah ya baka arziki a nan duniya Allah baka gidaje da manyan motoci Allah baka kyakkyawan aiki da sallah da kiyamul zakka da sauransu Allah sa kai dan aljanna ne aljanna firdaus ma duk babu lifi wani mutum yayin wannan abuwa din ka hada alkhairin duniya da na kiyama kun fahimta kuma na rashi tace yana ga cin mafi yawan addu'a da manzo Allah yana yi wata wannan addu'a rabbana atina fid dunya tana ga cin addu'a da manzo Allah karshen rashi yin yawaita yin ta sai dai akwai gyara da lafazan da mutane suke wajen addu'a nan wanda zai ce maka rabbana atina atina rabbana atina fid dunya hasana ina fatan ba atina bane atina ba atina ba rabbana atina fid dunya kaka ce atina ko kuma ataina akwai mace ma ataina kaga duk sun lalata magana kenan sai gyara biyu waƙina azaban ba waƙinna ba ne wasu sai waƙinna azaban nar ba waƙinna ba ne waƙina ƙina waƙina azaban nar a gyara lafazan kuma addu'a ce mai ta matuƙa fa'ida insha Allah ta'ala idan Allah ya amsa maka wannan addu'a dan waka huta me kake so samu kyakkyawar rayuwa a duniya me kake so a lahira ka samu kyakkyawar rayuwa kana son shiga wuta a'a to waƙina azaban nar to me kake nema dan uwa ta haka addu'a ce wadda ke jami'a shi zama za Allah ya koma yana yawan yin wannan addu'a din Allah samu dace sai malam cewa qala ta'ala Allah cewa man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah dole yake son sakamakon duniya to sakamakon duniya da lahira duka suna wajen Allah madaukakin sarki ne babu laifi mutun ya nema insha Allah ta'ala Allah samu dace daga ciki malam ce na tara jawazu du'a bi kasratil mali wal waladi وأن ذلك لا ينافي الخير الأخرى الخير الأخروي وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص wannan ya nuna cewa halaccin addu'a da Allah ba ka yawan dukiya da ‘ya'ya sannan hakan kuma baya kora alkhairar lahira sannan cewa mutum ya karanta abin duniya ya sha bamban ne da mutane wani in ya shiga halin babu to ya shiga uku kenan zai ma iya rinda wani kuma ga abin zai iya lalacewa shi kuma to ya danganta da mutane ne kawai na gaba malam ke cewa daga shi abinda za mu samu na fa'ida a babi ba fa'ida ta takwas ta goma sha bakwai ce annallah ta'ala a karama nabiyahu lalle allah maɗaukakin sarki ya karrama annabinsa haisu ta jaba do'a a huli anas ta da allah ya amsa addu'ar da yawa annabi yawa anas faka na aksarar nasi malam anas sai zama fi kowa cikin mutane wan dukiya wa waladan da 'ya'ya wa dala umurhu sannan kuma Allah mai tsawon rai kamar yadda annabi Ado ya roƙa masa yace amma kasratu malihi wa waladihi amma dangane da yawan dukiyarsa da 'ya'ya faqad akhraja muslim fi fada'il sahaba imam muslim ya fita a cikin littafin sa a cikin kitabul fada'il sahaba min dariqi Isaac bin Abdullah bin Abi Talha ta hanyar Isaac dan Abdullah dan Abu Talha an Anas daga Anas qala yace ja'a abi ja'a bi ummi mahaifiyata ta zo da ni ummu anas wato mahaifi anas ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad atta wa qad azzaratni bi nisfi khimariha ta mun zani ta daura mun zani da rabin mayafinta ta daura ta yaga ta yi mun zani saboda ba ma kaya a lokacin ina fata kun fahimci wannan abun sai malaki ta faƙare sai ta ce ya rasulullahi manzon Allah hadha unais ibni wannan anas unais tasgiri ne anas din wannan dan anas din dana ne ataituka bi yakhdumuka nazo da shi ringa maka hidima ka ringa aike shi debo ruwa yi kaza ka ringa sa shi aiki fada Allah lahu ka roka masa Allah wa qala sai annabi ce Allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah ka yawata dukiyarsa ka yawata masa yaya qala anas sai anas ke cewa wallahi inna mali lakathir na ratse da Allah a yanzu nake ba ku wannan hadisin dukiya tana matakar dai tana da matakar yawa wa inna waladi wa waladu waladi la ta'aduna ala nahwi mi'ati yawm ƴaƴana da jikokina ana kididdige sun kai guda 100 a yanzu haka muke ciki inji Anas dan Malik wannan hadisi Imam Muslim da shi ishara kan me kenan Allah ya sha addu'a sa a ce ƴaƴa da jikoki ana lissafin 100 banda wanda suka mutu kenan ba kamar da mu zo mu ji وفي كتاب الصوم من صحيح البخاري هذا عشان كتاب الصوم من صحيح البخاري قال أنس أنس كتوا وحدثني وحدثتني ابنتي أمينة أتى من سنة أمينة تابان لباري أنه دفين لسلبي مقدم الحجاج البصرة wato an binne ƴaƴan da na haifa da kaina a shekarar da Hajjaj ya so garin Basra bid'an wa 20 wa mi'a an binne ƴaƴa 120 da wani abu banda wancan masu rai an binne 120 da wani abu ina fatan fahimta saboda yadda Allah ya sa masa albarka a cikin wannan addu'a da Allah ya masa kun fahimta karatunmu na bukari kenan kaga musallar ba sa kyama yaya mu ne yanzu ake sa mana kyama yaya ana cewa za ku yi talauci ba ku yi tarbiyyar su ba wannan ga muku kawai da yahudanci ne kwarbu da su kawai kai dan Allah baka tashi ka zama namiji kai iya abin da kai kai tarbiyya kawai malam kuma na gaya maku tarin kuɗi ba su ke sa tarbiya ba wallahi inda tarin kuɗi ke sa tarbiya da duk ayi masu kuɗin za su masu tarbiya kenan amma ka je ka kalle da rayuwar su take kun samu da ta ba ganin iskancin ayi masu kuɗi saboda ba a geto suke yi ba ba a bakin titi suke yi ba za su je hotel ne mai tsada su kama su shiga ruwa tsirara su da 'yan matansu ga giya ga koken ba haka ake yi ba shi yasa ba za a gani abin da suke ba amma wannan tun da bakin tini kowa zai gani da haka jama'a ba wai tarin kuɗin tarbiya ba tarbiya ta danganta da mutum zai ta kawai shi ne kuma komin talaucinka allah la kalifu lahu nafsan illa wutsaha allah ba zai hana ka da ka yi tarbiya yanka ba me tarbiya ma koya masa addini da sana'a da kya hali na gari shine tarbiya wannan bai bukatar wani kuɗi da yawa ka je ka samu makarantun da aka fi ko ina kashe kuɗi ka je ka ɗanka ka yi dawo ka ga yadda zai yi akwai makarantun da ake biyan tam duk miliyan biyu miliyan biyu da rabi miliyan biyu da takwas a tam a najeriya na akwai ka je ka kai ɗanka ka gani wata tarbiya zai dawo maka da shi sai ka yi kuka ko kuma sai ka samu ga wata tayar gantali firamare tun jikon misali ko kuma tudun wada ko wani gashi shi kuma yaro ne mai hazaƙa mai ƙwazo mai sanin girma na gaba mai wayau yau na fata kun fanci wannan abin da aka arziki cewa 'ya'yan shi wanda aka ce an binne jin 'yan shi umaina sun wuce guda ɗari da ashirin lokacin da hajjaj ya zo ƙasar basara kenan an fahimta ko sai cewa ƙalar nauyi imamu nauyi kuma yake cewa kana aksaru sahabati auladan kana aksaru sahabi auladan anas ya gama shine wanda yafi dukkan sauran sahabbai yawan yaya wa qad qala ibn qutayba fil ma'arif al imam ibn qutayba dinawar ya faɗa cikin kitab al ma'arif yace kana bil basar thalathatun a ƙasar basara ƙasar iraq kenan ya kasance akwai sahabbai guda uku ma matu hatta ra'a kullu wahid minhum min waladi mi'atun ba wanda ya cikin mutanen guda uku face a cikin ‘ya'yan sai daga yaro ɗari da ya haifa shi da kansa zakarun kuma mazaje da sulbi wanda shi tsatsansa ba wai jikoki ba na farko abi bakarata sai da ya fi aya guda ɗari wa anas wa khalifatu ibn badar wa zada gairu rabi'an wa huwa al-muhallab ibn abi sufra wannan sabai guda ɗauko ne da ‘ya'ya wanda ya haifa da cikinsa wanda suke guda ɗari ya gansu wasu na da wasu kuma sun rasu jama'an fanci wani abun ko duk malam na kawo hadisi dai tabbata mana mene mu'jizan manzon Allah da Allah sa addu'a sa ya sa albarka a rayuwar Anas din wa kharaja Tirmidhi an Abi Aliya fi dhikr Anas Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Abu Aliya wajen ambatan sayyidina Anas wa kan lahu bustanu Anas ya kasance yana da gona yana da lambu ya ati fi kulli sanatil fakihatu marrataini a duk shekara to 'ya'yan tatun suna yi so biyu ne wa kana fihi raihanun yaji'u min rihal misk ya kasance ita gonar tana da wani kanshi a wato ba kanshin irin gonar ai kanshin turaren almiski ke fetsuwa daga cikin gonar tashi wa rijalu thiqatu kuma ce mazajin hadisi ingantattu ne jama'a kun faɗi abu shine Allah ya sa albarka ha me kenan a gonar shi a lokacin da gona tana yi so daya shi tashi so nawa take yi so biyu a shekara saboda wacce addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa kaga muna da wayo duk inda muka ji annabi addu'a to mu ringa kiyayewa kun ga annabi addu'a cewa rahimallahu ra'an samhan iza ba'a samha iza ishtara samha iza ba'a alherin Allah ya kai mutum Allah ji kan mutum mu nake da sauki wajen ciniki in ya siya akwai rangwame idan zai siyar wajen akwai rangwame Allah alherin Allah kai masa da addu'a da mai ce nadarallahu ra'an sami'an min nashi'an fa'ahu adaw kama sami'ahu Allah ya haska fuska Allah haska zuciya Allah ka alkhairi ga mutumin da ya ji wani hadisi namu ya tsaya fance shi tsaf ya je ƙara shi gaba ina fatan fahimta akwai addu'a to akwai irin wannan addu'o'i da manzon Allah ga wasu ayyuka specifically to mu ringa kiyaye wannan mu yi saboda wannan addu'a sai ga Allah ya shafe mu da wannan addu'a din sai ga Allah mana albarka da wannan addu'o'i din jama'a na fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace to malam sai yake cewa kuma wal abinu aimin fil hilya hawai abu nu'aym ya rubuta cikin hilya min dariki hafsa binti sirina ta hanyar hafsa as-sirina an anas daga anas kala yace wa inna ardi la tuthmiru fi sanati marratayn yace gona ta a shekara da tana 'ya'ya so biyu wa ma fil baladi shay'un yuthmiru marratayn ghayraha yace a garin kuma babu wani ba wata gona da ke ‘ya'ya so biyu a shekara an ba ita ba to jama'a ko mangwara kake gani dole shekara muke shako to amma mangwara ana so biyu ke a shekara gwaiba a shekara so ɗaya take yi to amma gwaiba sai na ana sau nawa take so biyu take ya zawa da duk wani abu da dabino duk abin da ake to sai an jira shekara su yi so ɗaya ta ba a gona ana so biyu ake sakamakon addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jawana fatan fahimci wani abin malam sai ce to wannan dangane da addu'ar da annabi masa Allah ya masa annabi mai ake na game da yawan dukiya da albarka a cikinta sai ce amma tsolo umri game da tsawon rai kuma fa sai aka ce faqad sabata fi sahih ya tabbata a cikin bukhari annahu kana fil hijrati ibn tis'a sinina lokacin da manzon Allah ya hijira Anas yana da shekara tara wa kanat wafatuhu sanata ida wa tis'ina rasuwarsa kuma ya kasance shekara ta 91 bayan hijira ya shekarar kenan a duniya ɗari daidai haka ne an hijirantar da shira shekara dawa tara ya mutu bayan hijira shekara nawa da ɗaya ya haɗa nau kenan ɗari kaga allah ya tsawata umar rayuwar shi da annabi a roƙa masa aka ce fi ma ƙila wakila sanata salasin wala hu mi'atin wa salasa sinina wasu ka ce shekara ta casa'in da kaga kama yana shekara ɗari da uku kenan ƙalahu khalifa khalid bin khayar fara shi littafinsa wahul mu'tabar kuma shine abin dogaro wa aksar ma kila fi sinnihi annahu balaga mi'atin wa sab'i sinina karshe dai mafi yawan shekarun da aka ce an sai rayuwa shine shekara 107 wa qallu ma qila mafi karancin da mamalin suka faɗa game shekarar sa 99 sana shine shekara 99 afadahu fil fatihi mala ibnu ya ba da wannan fa'ida a cikin fatahul bari jama'a kun fanci wannan ko wannan shine a takaice game da fassara da sharhi na wannan hadisi da kuma haƙaƙe abubuwan da duka annabi roƙa masa sun tabbata na ga muku abai ke cewa to wannan duk da annabi faɗa na gansu saura ɗaya shine wace yace annabi ya ce wa gafir dhanbahu ka yafe mai to shine kadai rige bai gani ba dan wannan kuma sai an je lahira zaka gani ina fatan fahimta Allah ya sa mu dace to sai mu koma kan doron karatu matini kenan an ga wajen ko مالن شو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فقامني عن يمينه وقام المرأة خلفنا مالتي حدثنا عبيد الله بن معاذ معبد عبيد الله بن معاذ يا بام حديثي قال حدثنا ابي تي بابانا بان حديثي قال حدثنا شعبة اچي شعبة يا بام حديثي عن عبد بن مختار عبد بن مختار سمع موسى بن انس يا موسى بن انس يحدثنا بعد حديثي عن انس بن مالك عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى به lalle manzon Allah tsara mun Allah sabata gare shi mai sallah wa bi ummi shi da mamansa au khalati ko kuma gwagwansa ummi shine ita ce ummu muslim khala din kuma ce ummu hiram fa qamani an yamina annabi sai tsare ni a dama da shi wa qamal mar'ata khalfana ita ko matar sai annabi tsaye ta a bayan bai je da sahu da mu da ita ba an fanci wani abun ko to idan sallah ta kama da yara kaza kai da maza sai ku tsaya a gaba in kuma yaran sun wuce daya su bi na tsaya bayan ka mace ta ɗaya ce za ta tsaya a can bayan su ne ita ma in matan da yawa dai haka za a yi yaran su ne a bayanka matan kuma su ne a baya wannan shine tsarin musulunci malin cewa haddathanahu muhammad ibn musanna qala haddathana muhammad ibn ja'far wa hawwala sanad qala haddathani zuhair ibn harb qala haddathana abdurrahman ya'ni ibn mahdi qala haddathani shu'ba bi hadha al-isnad malaci muhammad dan musanna ba mu hadisi daga muhammad dan ja'far ya sake kuma wata makanta ce zuhair dan harb ya ba mu hadisi daga abraman shi kuma yace yana nufin ibnu mahdi qala haddathana shuba ce shuba ba mu hadisi bi hadal isnadi da wannan isnadi na shuba ce da ya gabata a baya malam cewa haddathana mukarraran ko haka sana ku yace haddathana ya habini haya at-tamimi qala akhbarana khalid ibn abdullahi وحول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما عن شيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمره malam ce haddasana yahya ne yahya malam yahya dan yahya ba mu hadisi qala akhbarana khalid ibn abdullah khalid dan abdullah ba ni hadisi wa hawwala sanad ya kuma wata makaranta yace haddasana abubakar bin abi sheba malam abubakar dan abu sheba ba mu hadisi qala haddasana abbad bin awam malam abbad dan awam ya ba mu hadisi kilahuma su duka bin da Khalid ibn Abdullahi da Abba dan Awam an Shaybani sun ka sun samu hadisin daga Shaybani shine Suleiman ibn Abi Sulaiman an Abdullah bin Shaddad daga Abdullah dan Shaddad qala yace haddathatni Maimuna Maimuna ta bani hadisi zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama wadda matar manzon Allah ce tsira da amince Allah sabata a gare shi qalat tace كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تلا دا من الله ثبت أغريش يا كسنشي يصلي وأنا حذاءه ينا صلى الحال إنا فسكنتسا kun gani ba wai tana tsaye tana kallon shi haka ba ita ta gicciya kamar da aka da na Aisha haka shi kuma yana sallah tana gaba tana gabacin shi haka sai cewa ta cewa rubbama asabani thawbuhu wa lokacin tufafin manzan Allah ma kan taba ni a cikin sallah din idza sajada idan manzan Allah ya sujuda wa kana yusalli ala khumra manzan Allah kasance na yin sallah akan dadduma ko kuma kan tabarma mun gabatar tun a makon da ya gabacewa al-khumra ita ce karamar tabarma haka dama babu yana mana bayanin halaccin sallar nafila mun ji da suke bayanin halaccin sallar nafila yanzu ko na so maka bayanin halaccin yin sallah akan me kenan akan dadduma da tabarma da kafet kun sa abin nisa malik ke kawo hadisin saboda ko sun malamai suke gan cewa wai ba daidai bane yin sallah din ma akan da duma da kafet da tar sai dai ka samu ƙasa Umar dan Abdul Aziz ko an aje mai kafet sai ya ɗebo mene kuma sai ya ɗebo ƙura ya sa ƙasa sai ya sujuda akan ta kuma ina fatan fahimta malamai suka ce ba za a yi koyi da shi a wannan abin da yake ba duk da an ba shi uzuri yana warko ne wato tunda shine sarkin musulmi na mutane shi ba kowan kowa bane ina fatan fahimta wannan abu aka ce shi sai yake haka amma ba ka bar shirye manzo Allah ta ragabar kowace shirya mala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah in dai shirya kake nema in tsira kake ran nema to koyi da manzon Allah shine gaba da komai jama'a jauna fata an fanci wannan abu aka ce wasu malaman daga cikin malamai akwai suke sun karhanta mayin sallah akan kafir da wade da kaza da kaza amma ingantacce magana kamar kan cewa tunda manzon Allah yana yi ba waje ne ba mun ji yayi sallah a gidan Anas da mene akan mene akan tabarma iswadda min ulmal bisa ko sai da aka yi ba mata ruwa ma yanzu gashi matai na ba labari mene yayi sallah akan mene akan kuma wannan da duma ko kuma carpet to da sauran dai magabata suke sallah akan wani abu da haka babu lifin haka din ina fatan fahimta hasali ma bai kamata mu ji yabon komai ko wani abu cewa yin sabani haka ma shine kusanci ga Allah ba sam haka ba daidai bane an fahimci wani abun ko sai dai kuma wani abu da zamu ja hankali anan kuma shine wani kuma saboda sokanci wai in babu kafet din in babu dadduma kuma in babu shi ba zai sa goshin shi a ƙasa ba kuma to shi sa goshin a ƙasa shine asali shi kuma sa dadduma wannan menene rukusa ce da musunci yazo ne ta ba da maka inkaranta ina fatan fahimta dan an ce an umarce ni sujuda akan ƙasa to asalin sunan ƙasa yana gaggatuwa ne ga mene abinda ba wani abu da sha makance shi to da ba waɗannan ayyuka ba da ake na manzon Allah sai a ce to dole sai kowa ya sallah akan ƙasa kenan amma ayyukan manzon Allah suka fassara wancan sai cewa abinda ake nufi kawai kawai abinda ke lay down a ƙarƙashin ƙasa kawai da duma ko duma shi ake nufi kawai da haka wanda zo sallah kaga suna cakura sallah ina fatan fahimta wai shi na ɗarɗar saboda kamar nan masallaci juman ta cika ka sai ga wani ya ɗan ɗarɗar haka shi kada ya sa hannun shi ɗan taɓa in zai sujuda ma sai ga wai ba zai kwantar da hannun shi haka ba ya manta wai gaban ubangiji yake ko da ke jahilci ne watakila ko ba haka ba don ba jahilci ba za ka kyama ka shimfiɗa hannunka a ƙasa ya kai ɗan uwa kana gaban ubangiji kuma yana kyamar mene ya sa goshi sai ga yana sa yar ɗan dogara ba haka ko kuma ga dama fa ya bude sujuda inda ga fili yadda manzon Allah ya kwantar da sujuda ana so ka shimfida a wajen sujuda mala ba ka duk unkule ba sai in sahu ne zama ba yadda kuka yi misali ana ruwa sosai masallacin nan ya cika dankam zai a tafi da sahun haka wasu ba samu wajen zama ba sai mu matso da sahun ya halarsa haka sai a shifta din sahu sahu din misali in sahu 20 ne a masallacin sai a mai da shi 25 ko 30 to ka ganin a takura dole kuwa zai sujuda din wannan kuma da ba amma ga fili da manzan Allah ya jafi da fa'aihi ina fatan fahimta yana shimfiɗawa ya miƙe ya zama akwai intabal tsakanin mene kana ji akwai intabal tsakanin mene tsakanin ƙirjinsa da cikinsa ina fatan fahimta cinyarsa da cikinsa ba ka dukunkune ba annabi baya dukunkunewa aka ce in yi sujuda ma in akuya ta zo ta wuce ya karama ta karkashin za ta yi wuce ta karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka wazin da muke shine na biyu mutane wanda suke wannan su ce sai dole sun samu ba za su sujuda da kamata wasu kasa su canza su gan cewa suna wata gaban ubangiji ne kuma wani abin shi ne bi masu komai ya fi rigar da ke jikin shi wannan sallar da yake ya fi duk abu da kake tsammani mai amfani riga ba bauta Allah din danwa mai amfani shaddaka mai amfanin bol da kasa mai amfanin ka shege an cewa in cewa aka a musulunci a duk kunata a kwata ba shi ba abin da aka ba kenan ina fatan funci wannan abu da haka muna jawo hankali ga wani abin sannan ɗaya ɓangaren jawo hankali da muke shine wanda suke siyan daddumami na alfahari a aje da duma ga tana wani ɗaukan hankali ta ma to wannan makaruhi ne sallah akan irin wannan kayan kai ka fatir mutane wannan a sallar shi mana hararta ka da dumar ina fata mace abin nan ko ba haka ba amma dai normal abubuwa babu laifi haka din nan dan dumar da suke normal ba masu daukar hankali babu laifi haka kun gane ko don haka mutane su kwari su kiyaye wannan abin insha Allah ta'ala Allah sa mu dace mun gama da nan ko مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحول السند قال حدثنا سواد بن سعيد قال حدثنا أبي علي بن مسير جميعا عن الأعمش وحول السند قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جرير قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حسير يسجد عليه malai ce wannan hadisi abu kurebe ya ba mu shi abubakar bin abin sheba da malam abu kurebe su bi suka ce haddasa abu mu'awiya malam abu mu'awiya ya ba mu hadisi shi kuma ya ce haddasa suwaid bin sa'idin suwaidan sa'id ya ba mu hadisi ala haddasa ali bin musir ce adam musir ya ba mu hadisi jami'an dukkan su an al'amashi gaba mu amashi wa hawwala sanad hayyo muslim ya koma wata makanta ya karo ka ce haddasa ibrahima isaac bin ibrahima mal isaac dan ibrahim ya ba mu hadisi wal lafzu lafzin nashi ne qala yace akhbarana isa bin yunusa isa dan yunus ya ba mu hadisi qala haddasa amash imam amash ya ba mu hadisi an abi sufyana daga abi sufyana an jabir daga jabirin qala haddasa abu sa'id ko haddasana abu sa'id al-khudri malam abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda ya ba mu hadisi annahu dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajadahu yusalli ala hasirin sai ya da manzon Allah yana salla akan tabarma yasjudu alai kuma yana sujuda akan tabarma din ina fatan fahimta malin sha shine gashin manzon Allah na sujuda akan menene akan tabarma dan haka ba laifi bane insha Allah ta'ala wannan kuma na mana riwayatul sahabi an sahabi jari ajabir dan abdullahi ya roto daga wani abu sa'id al-khudri dan haka kakka rude kace ai sahabi ne kuma wannan sahabi suna yi riwaya babban sahabi roto daga karami karami roto daga babban sahabi dai ya halarsa haka wannan kakan tambayar hadisi zaka wannan karatu insha Allah ta'ala Allah samu dace malin ce babu bayanin fadalin tizarin salati fil masjidi babu zai mana bayanin falalar tsimayin sallah a cikin masallaci mana in ka zo masallaci ka yi wata sallah ka zauna kana jiran a wata sallah akwai falala ko ka zo da wuri ka yi nafula sai ka zauna kana jira zuwa ta da sallah akwai falala mai yawa da za mu je duk in kullum da wannan karatuka wato kullum su ake engaging ɗinka da bauta da allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimta ba wai so ake amai da kai kirista ba ya zama wani lokaci ne kawai tsakaninka da Allah kun ga a kiristanci yaushe ne alaka mutum da Allah ranar lahadi ko ba shi bane idan aka wuce lahadin ita ma lahadin a ina a coci in aka fito coci fa kowa ya sabga shi kawai shikenan amma shi musunci kullum yana so a tace ɗinka haɗa ka da Allah ya haɗa ka da addini ko da yaushe ka ji kana kusa da Allah to a kusanci da Allah akwai sauƙi akwai buɗi akwai ruwan zuciya akwai inshirahu sadar zaga mutum na da yalwa a zuciyar shi irin kaga mutum ya shiga damuwa nunkufurci bakin ciki damuwa gaskiya mutum ya nesa da Allah ne amma kana kusa da Allah ba wani damuwar ya kai danwa shi yasa ka ce ana so ka zo masallaci da wuri in ka zo kai nafila ka zo kana ambatan Allah madaukakin sarki to ga alkhairin za ka samu ina fatan fahimta to wanda bai ba kullum jama'a tsakanin mu musulmai da kafarai tsakanin da Allah wai suka fi faɗin zuciya da rashin nunkufurci da damuwa musulmai ku lura da kyau kafin gaji an ce wani musulmi ya hangi ɗin kansa ko ya sha guba ya kashe kansa ko kuma ka kurin ya je so ya ga mata suna cece mata suka jawo matsala kififi kama harbe su wasu amerika ana haka ko eh kawai mutum sai je wata ya sai wata bindiga mai very soft wanda tar da kawai za ta kashe mutane da yawa kawai sai je ga sai je zamu tsofaffi ce tsofaffin nan suka ja mana matsala kawai sai kama harba tsofaffi da an kama shi kuma kwana bisa ce yana taɓin hankali za ce to shi ke gidan yari shekara biyar ya fito shi kenan abin nan ko ba ka suke yi ba wani kuma sai ce mata ne matsala wato su suna danna media ne sai dai kana bin su lungun gidajen zaka gane me ake a kasashen turai din nan suna da matsala fiye da muke muke ji tsammani musamman lalacewa tarbiyya sai ga mutum ya kashe yan mata wani kai kashe tsofaffi wani ya kashe yara wani ya je sabon a makaranta wani kuma ba lai masu hangin ɗin kansu babu iyaka saboda nunkufurci da bala'in da ke cikin zuciyarsu ina fatan fahimta amma a musulmi guda nawa ka taɓa ji wanda ya hangin ɗin kansa ka yi hala a garinku ko ɗaya ba ka taɓa ji ba ma amma ka je Legas ko fatakwal ko unyewu can garin yamurai ko ba haka ba ko abakalake za ga abinibini wani kashe kanshi wani ya kaza wani kaza wani ya kashe wani wani ya kashe wani mun banda aka kirin wani wani kidnapping din mun san wani kashe mutane ne hmm a ba san wani kashe mutane ba ba aka kirin wani kidnapping ina fatan fahimta kuma yanzu masu kidnapping din za ga su ma suna suna wani za ga yau da yana da rasa yana da dama wani halaki ma ya kawo da kanshi kawo kansa so shi musulmi za ku cewa Allah ya buɗa mai kirjinsa yana da inshirahu sadar yana da karancin damuwa din da kake ganin musulmi saboda mene alaƙa shi da Allah maɗaukakin sarki yana da shiri yana da haske Allah ce wa mallame ji Allah lahu nuran fa ma lahu nur don da Allah bai sa mai haske ba ba zai samu haske ba shi ko musulmi Allah ya sa mai haske a zuciyarsa ina fata mu dan Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da ƙasa sannan ga kuma Allah yake cewa ya saukar da Qur'ani ya zama haske ga mutane gashi da sauransu ina fatan fahimta to amma su arna ka je ka gan zaga cikin damuwa a cikin wani abin tannin mu ai mu ai mu musulmin kalura waɗanda suka kusanci da Allah a cikin mu sun fi samun inshirahu sadar zaman lafiya a rayuwarsu tsakaninsu da matansu tsakaninsu da ƴaƴansu sun fi samun zaman lafiya amma ka je ka samu mutanen da suke mene nesa da Allah ya ce annabi ya ce ka je ka a musulmin ma kenan in an dawo gida kenan sai ga sun fi kowa damuwa ya ga wani ga wanda kuɗi amma na cikin damuwa yana cikin wahala tsoron 'ya'yan shi yake ji da ya ɗanshi ya ce excuse sai gaban shi ɓacin ras ko ya zo zai kashe shi ne ga kuma tarin dukiya ya ba shi ya kai shi ukraine karatu ya kai shi ina ne amma har yanzu babu kwanciyar hankali saura ba Allah shi kuma a lokacin ga wani yana da yaran da yawa sun fita ma bai san abin nan amma yana cikin kwanciyar hankali da ya dawo wani baba an dawo wanda ya kama jika wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon walaya da zaka samu ta Allah madaukakin sarki gwargwadon kare ka da Allah madaukakin sarki zai gwargwadon kuma albarka da zai maka a cikin rayuwa ina fatan fahimta je da ke ga dalibai muna karatu ajin Jabir cewa wani lokaci akwai wani wani karatu na kisa wata kisa na karanta wanda ta fara kasa America wani arne ne mai kudin tsiya yace shi tun da yake bai taba jin ya ji shi rayuwar shi lafiya ya ji shi cikin nishadi bai taba ji ba amma ga kuɗi kuma to yana da makwaci irin migrant masu hiji gudun hijira din nan sai ya ganshi bai wuce direban tasi ne kawai kullun shi da matan suna wasa da dariya ganshi kullun cikin rawar haka shi yana kan biyu ne hango shi wannan gaisa suna ta wasa da yayin har da ojuju kiran ne sai kira shi ce wai wane me ka tattala ne yana ya ga yana cikin mota ko kana da wasu kuɗi ne ce ba da ko shi direban nan kawai shi kenan aikin shi to amma ya ganshi cikin gorola shi da ƴaƴan shi da matan shi kuma abin ce kwarai kuwa yace shi ba bai da wata damuwa a rayuwa shi ba ka damuwa ce ya ce to shi ko har mutum an yanka mai yasa afir ya cinye saboda ya ji nishadi a rayuwa shi ya je duk inda ake zuwa a duniya amma hanyar shi bai ji daɗi ba ya ce to yana ganin bambanci shi ne shi musulmi shi kuma musulmi ba ya ce in na musulunta zan samu yadda kake ji ɗin nan ya ce ƙwarai da gaske kuwa zan samu in ko ban samu ba kasa abu zai faru ina fatan fahimta ya ce za ka samu ya musuluntan kuma shi kenan Allah ya yi mai wannan damuwar shi da kai shi ba da wannan labari ɗin Allah musulunci da kuke ganin shi wallahi gata ne Allah ɗan adam kuma babu alkhairi irin addinin musulunci Allah azata kan shi babu bala'i babu shari irin karsa addinin musulunci kullum in kana bibiyar combatant wanda suka musulunta da kan gabiyar history ɗinsu kai ma zai kara maka imani in kana bibiyar tarihi zaka wanda wannan yace shi wallahi tunda yake cin bala'i yake yayi kaza kaza amma daga musulunci kai hatta kamannin sun sun musulunta sai ka dauko lokacin suna kiristanci lokacin suna ka kwatanta ka gani sai ga sun sha bamban kun sa akwai wanda ya musulunta mai wanki da guga ko cikin america kun sa abinda ya musulunta ya sa musulunta a kawai shi ya ga kayan musulmi aka kawo mai wanki da guga sai ya same da tsafta ba sa wali ba sa doyi kayan kiristoci kuma sai su suna ɗori da waye suna wari shi ya ce to dole akwai wani abu da ya rawa wa'annan mutanen guda biyu ina ba ta fahimta da ga yi don musulmi idan mutum ya fitsari zai wanke idan ya bayan gida zai wanke idan ya kaza zai kaza kaza ciwo ka gani su kuma wancan mutum da ya fitsarin kawai sai karkaɗa gaban shi kawai sai ya sake sauran ya zira a cikin wandan kai allah akbar kai musulmi ka more arne kuma kayi asara kawai sai kakan yin shi sa abin nan in mace ce fara za ta tsaye sharar shi kenan kawai sai ta cinye ta kawai shi kenan da wari in kashi ne ba zai wanke ba in yana tolle fefa ne ya matse in babu kuma kawai isa wandon shi kawai gaba haka nan kai a kafiri bai more ba jama'a allah difference is clear tun anan duniya jama'a to da haka shi dai bincika sai ga ashe addinin musulun shi ne gaskiya sai musulunta suna da yawa irin wani abubuwa din Allah samu dace to ana namu lokaci ya nemi kure mana amma ina son jawo hankalin yan uwa musulmi gaba daya da masu jina da na nesa to don da ke musu wani abun sakon zai kai gare su tsakanin shekaran jiya da jiya na ga wata bid'a da take kwanta yaɗo a cikin al'ummar musulmi musamman ausadus salafi na mu yan salafiya hotunan malam albani su ne naga ana ta yadawa hotunan malam albani akwai tsohon hoton shi da ya dauka aka dauke shi a ɗakinsa wani ɗakin nan can inda fa zama gidan alhaji balawar da awul mai wake da ya kanta shi wani lokacin da ke mummusan lokacin da ake wannan abu akwai hoton shi da aka ɗauko an zo an jefa ina fatan fahimta tun da aka jefa wannan hoto ya zama tana comment kawai shi kenan wanne ya ɗauka ya sharing wanne ya ɗauka ya sharing wanne ya ɗauka ya comment kaza Allah ji kan kaza na'am addu'a ga mutanen kirki abin kirki ne abu ne da muke fata muna jin daɗi yana mala albani addu'a mu ma muna mai addu'a kuma Allah ya san irin ƙawar da ke tsakanin da mala albani amma na rantse da Allah malam albani bai kantar da mu haka ba bai kantar da mu ɗaukar hoton shi ba ballantana a yada wani daga cikin bid'ar da ɗan ahlus suna suke nema su kawo a cikin addinin musulunci a cikin wannan da'awa ta salfiya kuma a cikin makarantar malam albani malam albani bai da ko da hoton shi kasa a kaset da ake siyarwa ba duk ɗan darul hadisi ya san wannan karatun ta yau za mu ɗauka muna sa intanet a facebook ana yaɗawa ina karatukan da malam albani cewa hoto haramun ne muna karyata karatun da wannan hoton da ake sawa kenan in muka karyata karatu ɗaya mun karyata sauran karatuka da yawa kenan jama'a na fatan fahimta daga lokacin da aka karyata karatu guda ɗaya wanda musamman wanda ake saɓani a kai to an karyata sauran karatu kenan goma za a ce kaza ma da daidai ba ne kaza da malamai ke ma ba daidai ba ne ai ga saɓani shi ma ga sha ɗauki hotonsa malar bayan shi ɗauki wannan hoton ba mai yiwa ma in an yi ɗin bai san an yi wannan hoto ɗin ba hoto nawa ne kake gani ana ɗauni bai san ma an yi su ba musamman hoton da suka tsasa gaisa da malar jari jarin ko kai da gani ka san bai san an ɗauke shi ba da hoton da ya kira waya a gidan shi bai san an ɗauke shi wannan hoton ba wasu makiya Allah ne kangaru masu jarcin jin magana suka ɗauki wannan hoton suke yaɗawa a cikin duniya shi kuma ya ce bai halarta a ɗauki hoton shi a yaɗa ba da wanda za a ɗauki hoton shi ana yaɗawa har da wasu ƴaƴan malamin su ma na ga suna ɗauko wani ƙarin wani hoto da aka yi na can na dangi ana ɗauka shi ma ana sawa to wannan malam bai kantar da haka ba in kai ɗan malam ne kana so ka gaji malam kanka alfahari da malam kai karatu irin da malam ne in kai ka ce kai ɗalibin albani ƙarya ne albani bai karanta da wani abu ka zo kai aiki da karatun da ya karantar ne ka yi haɗa karatun kai ɗan uwa da kake son albani ka ga hoton shi ba amfani da yaɗa hoton shi abin da ake nema buƙatar ake nema shi da mene aiki da karatun da mala'ikar albani karantar a ce ka saurara ka fahimta ka ƙara karatun gaba abin da ake nema kenan amma ba me amfani hoto zai yaɗa zai maka in ban da shafar da sharri a duniya yau muna da rai ana yaɗa wannan hoton ana cewa allah bani albani kenan mun sabu zai faru gobe yadda muke gana ana aji hoton in ya si watan ana mai sujuda in ba ɗan adarul hadis sun tsaya sun da gaske an faɗa da wannan abun ba wata raka za a aji hoton mala albani a ce ana mai sujuda ko kuma ga an manna shi ana neman albarka da shi ina fata an fahimci wannan abun da haka mu ɗan darul hadis muna faɗa ban mai da wannan yaɗa hoton ba ƙarya ne mala albani bai kanta da yaɗa hoton shi ba bai kuma yaba ba kuma ya faɗa akan haka ɗin wannan shine sanannen magana game da mala albani abin da shafi hoto ko mun yi karatu ba zan iya kartuna kasar ɗin da muke a karatun bukhari muke a can a wajen can ba dala yan wani kun tuno kasar da ku gaya min min kasar akalla guda biyu akan wannan fatawa tana nan yadda take hoto haramun ne ba daidai ba ne hoto haramun ne ba daidai ba ne duk wanda ka je yana kwarai ce maka daidai ne kawai yana son shi ma ya more ne ya zama dan duniya ya duniyanci kawai usaimina ake fakewa akan da'awar shi kawai a fatar a fake akan wata da'awa ta shi wanda kuma ba haka yake faɗa ba shi ma da ya maganar ba ya faɗa sakaka ba ne amma mun kawo muku lajinatul da'ima da lajinat majami na malaman duniya yadda suka istifai akan cewa hoto shamsi wanda ake raka da kyamara shi ma haramun ne illar da ke cikinsa tana cikin illan hoton da ake sassaƙa da ake zanawa a rubuce ko cikin kuma ku taɓa gani wani ya aje hoton iya sai na mai sujuda ba ko kwana su kero na hotunan gasa nan dama daga cikin illar da sa aka na yin hoto da sassaƙa da zana shi shine yana zama wasila zuwa ga shirka da haka hoto ba daidai ba ne ko ba fatawar makarantar albani ba fatawar albani ba na yin hoto kuma na rantse da allah yin albani na nan wallahi sai ya yaƙi wannan abin sai ya faɗa da shi da haka ba ƙaunar mala albani ba na wani abin wannan warwara ce da kuwa ta bida a cikin ita makarantar sannan yan uwa musulmi da ke na duniya suke ganin abin suna yana burge su muna muku godiya da fata alkai da ƙaunar mala albani da kuke babu shakka abin da kuke abu ne da musulunci so ka so malami ka so wani annabi ka so salihin mutum abin kirki ne amma kar ku yi abin da ko zai koma kuma Allah ya fushi da ku akan wannan lamari din ku je ku saurar karatun da yake karantawa ku saurar sahihu muslim ku saurar bukari ku saurar al-ibana ku saurar tamamul minna ku je ku saurara ga TV na an bude ana sa kana gani kyauta kana kallo ku je ku saurara abin da aka karanta ku aiki da shi shine abin da ake bukata ce nake satin da wuce muka karanta wani malami yake cewa ina ma da muta yake mutane wani malami ya mutu sai ka ga an cincirin dojen ɗaukar gawarsa alhassan basari ko ya ce ina ma da mutane ba cincirin da ɗaukar gawa suke ba suna cincirin dojen cin gaje karatun malamin ne abinda ke nema da mutane mutane su kenan don haka jama'a muna faɗa da babbar murya wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne babba kuma fayi shi wanda zai ja zuwa ga matsaloli da kurakure masu yawa da haka masu wannan abin su neman su tuba idan daga sai kuna san mala arba'in to ku yi abin da ya ce shi ne ya ce wannan hoto ba halas ba ne ba haram ne sannan kuma ka ɗauki hoton shi kuma kar a yada haram da haka babu din za a yada wannan hotonsa kuma duk wanda yi ya saba masa sannan kuma ya saba Allah madaukakin sarki wannan zamu jabirki anan insha Allah ta'ala ban san wasu tambaya amurka fada da Allah ka bamu lada kurakuran Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina bayna ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waratha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا خافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله